an yi sulaman raham a sai ko an ba da sadaki wanda ajalinsa ne mace ce aka aure ta aka yi sadaki a cikin sadakin akwai wanda aka ce a idan da rabi'i ya kama ko ɗaya ga watan rabi'i za a ba ta wannan shi kenan ɗaya ga watan rabi'i ya yi ba a ba ta ba to ran ɗaya ga watan rabi'i sai bin ya ce ta zo za ta tafi filarun ta ce ita ba za ta tafi ba tunda sadakin da ya cancanta a ce an ba ta ba a ba ta ba to laysa laha tahiyu ba ta da damar ta ce za ta jinke ta tafiyar littaslimi har zuwa ta karba za a ta jin za'imi idan mijin ya kawo mata mai da zai lamunce mata idan mijin ya kawo wanda zai lamunce cewa lallai wannan za a bata to ba ta da damar ta ce ba za ta bi mijin ba
zai a baki ba a da mazikin bani idan duk da cewa mijin ya kawo wanda zai lamunce amma matar ta ce ita ba za ta yi ta tafiyan nan ba ya lura da to sannan mijin shi da ita bai zama wajibi a kansa ba a hancin da ta ki tafiyar da shi
man shafa wurin wani wanda mara rashin lafiya ta ci ƙarfinsa a ta ashba alal halaki har ya kai dab da ake ma ya mutu
ya bi hawan da sababin soyayya na yi shafa waraka soyayya da bata samu waraka ba ma'ana wadda take so be- eh, wadda yake so bata yadda a ya aure ta ba ko tana ma gidan wani miji amma shi aka so san da ya kama shi har ya zamo kamar ya mutu don san
ko ya ila da aka rasa maganin da za a yi masa nuna wasu nan kalin da sai ko saduwa da wadda ya ganta da ita da ba su a wani kamar yadda ake haɗa lami da alif wajen rubutawa ana alif sai a yi lam wasu ya wa min talaqi la yudam ba a cewa idan matar nan tana gidan wani miji mijin ya daure ya sake ta ko da ita wannan ya aure ta kai ya mutu Ah, ba a ba ba ba ba a bashi dama haka ya ce in ce ya mutu shi ne ya dora wa kansa suna da ko
yau dan jininsa ana hukunci da cewa ya tafi a banza idan ya mutu din in ya mutu din ma ba a cewa ai sai an biya wata diya ko ai da ga yanda za a yi dan a fanshiran nasa a ta- a tashiran nasa da ba mu fari yin mai shafi amma ana cewa wanda soyayya ta jawo ya ya mutu to ya yi shahada ana rubuta cikin masu shahada saddiquhu ka gaskata haka za a nuna domin ya zo cewa shi dinnan ya shahada akwai hadisi da ya ru aka ruwaito akan haka man ashika fa'affa thumma mata mata shahida wanda ya so ya dege amma bai yi banna ba har sannan ya kashe shi to za a ce ya mutu shahidi wannan hadisin shi ne za a ga ibn qayyim ya yi raddi akan ingancin hadisi ko a littafin sa rawratul muhibbi wanda a cikin magana akan nau'o'in so yake faɗa cewa wannan hadisin gaba ɗaya ba tabbatacce ba ne ya bayani ne da dama a wajen
wa fasidin akali Ah. wato a akadi duk wani akadi wanda yake batacce ɗaura aure wanda yake ba ingantacce ba
misali ana wadatuwa da na biyu wanda yake ingantacce idan ma ya tafi a sar idan ya fi gurbinsa wato an ɗaurin aure ɗaurin auren da ba daidai ba sai aka yi maza aka sake wani wanda yake ingantacce to shi kenan wannan da aka yi na biyun ya wadatar ah, ba a ce ai wancan ba a yi kaza ba ko ba a yi kaza ba ko ba a yi kaza ba
in ya kusani da yawan yan sabon idan ya zamo kuwa na biyun da aka yi ba ga na farkon ba ne وكان يلتصق عليه مصطفى ya zamo wannan bata auren duk malamin su zama akan cewa ba- auren nan batacce ne صح to ya inganta idan misali an ɗaura aure batacce da wani kamar an ɗaura da awon ba a riga an ɓata auren nan ba wanda damun batacce ne sai kuma aka zo aka ɗaura da sani to ya zama dukkan malamai sun gama akan cewa auren can daman da aka yi da awon batacce ne shi kenan saha shi wannan na biyun ɗaura auren da aka yi da sani ya inganta walam yuhtaj ba a bukata zuwa cewa sai ma an yi hukunci da ɓata na farkon tun abin da ke ɓatacce ai kamar babu zalhulfi amma malam murzuli ya awaito da aka sun haka cewa a'a dole sai an ɓata na farkon sannan za a yi na biyu. na biyun zai inganta amma dai magana da ya fara faɗa ita ce magana da take rinjaye rinjayayya tunda ba saɓani a ciki kaga ba saki ba ne ana cewa saki ne in akwai saɓani wa hoda laƙun ilin hutu da fasihi yadda mai mutasar yake faɗa ibinci zaidin wanda yace ya saki yan zaidu ya da'awar cewa ba fa ita wannan yake nufi ba a wato yana nufin sakin yan uwarta shi zaidu yana da 'ya'ya biyu yana da 'ya'ya guda biyu yana da 'ya zainabu yana da 'ya hafsatu to shi wannan mai faɗar maganar yana auren hafsatu wanda yake yan zaidu ce sai ce ai zaidu sakakkiya ce a su wata ka hafsatu ta saku sai ce a ai ba wanda yake nufi ba ai zainabu zainabu ce yake nufin sakakkiya ce ba matarsa ba Man- wannan abin da ya yi da'awa ba zai amfane shi ba za a ɗauka matarsa ɗin da ita ce ta saku domin niyya mai ta nesa ba ta fa'idantarwa mutum ya fi ba ta da matarsa ba ga yan zai wadda take matarka ka ce wai yan zai wadda ba matarka ba ita ce sakakkiya a ka saki matarka ba ko idan dai ba karina wadda za ta fa'idantar amma idan akwai karina kamar da ce ai labari nake baku cewa jiya shi mijin ita hamsa ya sake ta shi ne na ce kun je yan zaidu an saki yan sakakkiya ce kun je yan zaidu aka bincika aka ga haka din ne kuma wannan din ya faru jiya to wannan sai a ce eh ya samu mafita ba za a yi hukunci da cewa matarsa ta saku ba a matar da ta yi kaushin hali har aka sami shekara bakwai mijin baya iya sarrafa ta mijin ya kasa sakinta bai gushe ba yana mai rowa da ita shi gani yake a ce ya sake ta ai kamar zare masa rai ga shi ne ta yi masa biyayya har shekara bakwai an ne masa dole ya rabu da ita amma bisa cewa ta ba da hulɗin da ya dace kamar da kamarta ga kamarta daidai a halin tana da shi da ko ba ta da shi ba a neman sai an samu shaida ma a kan wannan a batukar dai kaushin halin nata bai zamo ta fuskar zalunci da wauta ba in haka ne sai a ce dole da yake ya ke sake ta ba za a yi hukunci da sake ta ba ta rinse idanunta bisa tsinin kaya wato an ce ya rufe idanun bisa tsinin kaya kamar a ce kaya ce ta shiga idanun amma kuma ya rufe idanun haka wato ya abu wanda yake mai wuya kidaya ne daga abu wanda yake mai wuya ko yadda ibn duraidin yake faɗa a makasurarsa ko ya yi faɗi baitin tsaka da ce makasura ta ɗan ibn duraidin wanda dama na babu suke mata kirari da cewa ɗan duraidin wannan lugga duk wanda bai san ibn duraidin ba a fuskar lugga kamar tsirara yake tafiya ko shi ne kirarin da da malamai suke wa ibnu da wata sura ta ibnu duraini ya yake shi maka sura ta ba ta gabace dari uku ba ko ta kai ya rike ba ta gabace dari uku ba yanzu da ya ringa tafiya turara a luka ko dai bai turara ba wasu malam ya ai a luka ma tana da karfi ko in kuntu amsartu lahum min ba'dihim matsalar fa a gare su ala wahalinsa ba ya yi wasu da ya yi wasu ya ce kikin rabuwarsa da su bai taba ganin mutane kirki irin su ba ya ce in ma ya in ya ce ya gani su ya rinse idanunsa akan tsinin kaya abinda baitin yake nufi abin da baitocin nan guda uku suke nufi ta yi wasu sofi ne ba a manufar wata sofi ne ba mace ce ta kiyarta ta zauna da mijin lafiya matsalar ta yi yaji ta je gidan akai akai ta koma ta ke shi ko bai to tun da ta gidawa ka haƙura ban ka sauƙaƙa mata ta gaskiya ba zai iya ba abin ya tsawo ya kai har shekara ba to za a ce da ni abin nan ya kai wani matsayi dole a sau mataki abin da yake akwai ta yadda za ta baka guru wanda ya dace da matsayinta da matsayin wanda ya dace da abin da ake kai a yau in ya so ka son ka ko da dole ne za a yi masa akan haka domin a yi hukunci da ta inda mace ta zauna shekara bakwai ta ki yarda da mijinta to ai ba san irin abin da zai kuma iya afkuwa ba amma fa aka ce inda za a yi wa mijin dole akan ya yarda da hulɗun nan matuƙar ba a gano me yake haddasa wannan rashin zaman lafiya tsakanin su amma in a- an gano laifin nata ne laifin nata ne to ba za a ce mijin ya tafi ta sai a ce ta je ta ci gaba da zama ita ce za ta zauna haka a wuyace amma matar wani ce duk zaman da za ta yi a matsayin matar wani ce ba za a yi wa mijin dole ya sake ta ya karbi hulɗu ba domin shi ne in an gano cewa ita ce take kaushin halin ta fuskar zalunci inda ake cewa za a ce mijin ya haƙura ya karbi hulɗu za a yi kunci a kansa da dole ya karbi hulɗu in ba a gano dalili ba na kaushin halin yawa in kuma an gano damin ma cewa ai shi mijin shi yake abin da ba daidai ba to ai za a masa dole ma ba sai ya kai har shekara bakwai nan ba a kan lalle ya karɓi hudu ya sauƙaƙa mata to umar ya ƙulfe ɗoyin mutumin da yake da matarsa ya fe min abin da kike bi na in ya so zan yafe miki ma'ana in sake ki shi ne ya faɗa a wajen hulɗu cewa na tsiriri ya fe min fafa'alat sai ta ce ta yafe za a keɓanci wannan da sadakinta ko haƙƙinta ba ta riga ta karɓa ba in ta ce to na yafe mata sai a ɗauka banda sadakinta da ya riga ya bata abinda ya jinkirta daga sadaki shine a kansa hulɗu ya amfani wanda ya faɗa da irin harshen hassanawa hassanawa nau'u ne na larabawa su ne mazaunan murtaniya larabawan murtaniya su larabcinsu ana ce mishi hassananci hassan yace hallaitu dallaitu hallaitu dallaitu ka dalkata ne za a ce ya fi matarsa take biyu ba za a ce dallaitu ta keji ne ga hallaitu ba amma wannan magana ce wanda yake ta keɓanta da su larabawan burtaniya cewa in da yake hallaitu ya sake ce su kuma ce jallaitu to za a ɗauka wato saki biyu abin da dai yake akwai yadda sawu yake faɗa ne a hashiyar da yawa a ƙarfin masar na malaminsa na shirin malaminsa babba sau da dare cewa mai ba da fatwa ba daidai ba ne ya ce zai ba da fatwa da cewa magana kaza saki ne sai ya san al'adar mutanen wannan garin masu magana da wannan harshe ya sa a nan ƙasar an samu kama wajen shekaru hamsin ko fiye da haka wasu farkon bayyana zaman suke cewa wai ai in miji ba ya ce da matarsa shegiya ya sake ai sake wanda mu a nan a hausa ba a san cewa faɗar miji ga matarsa ita shekiya ce saki ne ba yawwa an ɗauka dai wani aibatawa ne ko wani zagi mummuna amma su a sannan farko farko lamarin su ne ma su cewa ai dole za a ce saki amma ga abin da malamin su faɗa shi a koyaushe irin wannan sai a tambayi masu magana in an ce kaza me ake nufi in an tambaye bahaushe miji dan ya ce da matarsa shege ya ce saki yake nufi ta ce a ba saki ba yani a hausa ba saki ake nufi ba yana nufin ne ta yi abu wanda wadda aka haifa ya ba za ta irin wannan ba ko yana nufin munana aikinta ko munana wani abu ta yi masa wa man abat mudalliki matar da mijinta ya sake ta sai yana rarrashi da Allah ki dawo mana ai abin da ake za a daina ba komai sai ta ce ita gaskiya ba za ta yadda ta koma gidansa ba hatta yunila sai fa in yi mata wani abu na bajinta amma sai ka sai mun ba san kwanan yayin gari ta zinariya ta fito babu miliyan ake siyarwa so kake in koma gidansa sai dai in za ka sai mun wannan sarka ko a gidaje can ana siyarwa a kudin kuwaina ne unguwa uku miliyan biyar ba sunan ka sai mun daya sannan na koma gidanka
wa wa kan farar zaki alhali shi sansa san wanda matan ya rufe shi san matan nan ya rufe shi gani yake in bata koma gidansa ba mutuwa zai
fakala wa'idan sai ya ce ya nemi mata alkawari da za ta da wannan abin da ta nema je ne zai hana aiki dawo kina dawowa za a sai miki menene aikin dawowa ki ta fi muhimmanci
wasila alhali a zuciyarsa yana faɗa haba ni ne zan fita wannan kurin wannan siyayya ba ni ba shi ne ƙa'irin ba na tu gairi ba ni ba sai dai a kai wani wajen
wa yusuri da sai ta yadda ta dawo gidan aka ce to ai sai a cika mata alkawari ko ina sarkar da aka ce za a sai mata ko ina gidan da aka ce za a sai mata da aka ce nufin ba ta wanda ake sauraro a ja ba sai ya ba da amsa alhatima yaushe wane ni wane siyan wannan gidan al'adu ya ce ai shi zumbuli ne zumbuli ne wajen ruwa a kan ya fita kudinsa sai dai komai ma a yi da wa'adu alkawarin da ya masa cewa zai ba ta bai san mulabili a kansa ba saboda ba ta da haƙƙin ta ce ta hana kanta daga komawa gidan mijinta da ya sake ta zafi wanda yake da ci yin wafawa ba lallai ba ne sai ya cika da shi wa wa zai bai zunubi ba dan bai ba ta ba bai zunubi ba dan bai cika ba tunda haƙƙi ne nasa duk miji da ya saki matarsa sake rafi yana da haƙƙi sanda duk yake ya dawo da ita ta koma duk mutumin da aka hana shi haƙƙinsa sai da aka samu wani alkawari daga gare shi akan wani abu to dan ya ƙi cikawa da wannan alkawarin daga baya bayan an ba shi haƙƙin ba laifi ne ba yasa da a ce ka cancanci a ɗauke ka matsalan a makaranta duk yadda ake bukata na a ɗauka a makarantar ka cika amma wanda yake kula da ɗaukan su yake to ayin in dai kana so a ɗauke ka malam sai ka ba mu yan dubu mai can abin da ya yi yawa ta ce ai za ka ba shi ya rubuta ya ɗauke ka yanzu daga baya dan ba ka ba shi ba ba ka da wani laifi wajen Allah tunda wannan a- an matsa ma ne akan wani abu da ka cancanci ka samu amma idan baka cancanci ka samu ba kama an ce a ai sai ne kiredit kaza kai kiredit ɗinka bai kai haka ba ko sai wanda ya samu bi a lissafi wanda wasu can ba su samu ba sannan za a ɗauka to kai ba ka samu bi ɗin a lissafi ba si ne da kai yanzu ran a da ya ce sai ka ba shi kaza sannan zai ɗauke ka wanda in ka ba kai masa alkawarin za ka ba shi dole ne sai ka ba shi dole ne ka cika masa saboda a sannan yi ma wani abu in ba haƙƙinka ba ne ya hana ka inda duk aka hana ka abin da yake haƙƙinka sai da kai alkawarin za ka ba da wani abu sannan aka ba ka ba dole sai ka cika ba yawwa amma inda yake ba haƙƙinka ba ne aka wannan dole sai ka ba wannan kuma wannan tsakaninsa da kuma tsakaninsa da Allah ma ai da farko ma tsakaninsa da Allah to sai nikahu tafwiri auren tafwiri auren tafwiri auren da ba a faɗar sadaki wazzauju miji in fa wala lil wakili idan ya fawwara ga wakilinsa ba tare da ya ce da amsa ya wakilta shi ba wani inda duk ka samu mace da ya dace in aura ka auro mun ka ɗauro mun amma sanda yake faɗa masa haka bai kafa masa shaidu ba Ehem. بفور علمه الهليل آه فاقد الوكيل شيدا aka wakilta sai dai ya ɗauro aure sannan shi alhalilu mutum nan ya yarda bi faure ilmihi da gaggawa saninsa umriya sun marariya bi faure ilmihi alhalilu umriya biyar da fata ne a sai a zarta shi yasa haƙi ma a rubuta alifi a ya a rubuta alifi a gaba a nan ta yi wasu su gano ko su hangi cewa su a wannan kamar aure ne shi ko aure ai sai da wakilci ko aka ce a'a wajen yin wakilcin aure bai bukatar sai an kafa shaidu a ba kamar ba yin auren ba ne kansa aure shi ne ɗaura shi ake buƙatar a samu shaidu a kai amma wakilci na aure bai buƙatar shaida
وليس للحدود wal ijadi min sauri qabla al ilmi min ijadi idan yace ya karba ko ya yadda nan take kafin ya san an yi wannan bai za- ba lalle ya nuna zarcewa ba Ahem, wato wato ba a- da aka ce dole a karba ko a yadda wanda duk wani aka je ana neman haka wato maganar haka bayan an sani ne ba kafin a sani ba da aka ce ana bukatar a karba ko a yi raddi da gaggawa to ana nufin bayan sani a an fahimci abin da ake nufi yanzu misali da da aka ce an an ce ana inda aka ɗauro auren shi wanda aka ɗauro auren da gaggawa ya ce ya yarda shi kenan aure ya tabbata to da aka ce da gaggawa ta a ɗauka ana nufin daga tarar an ɗaura auren. A'a, tare matsalar shi ya yi wakilcin ne a ɗaura masa ba wanda zai ɗaura masa yana can wani gari. Ya ɗaura masa aka samu sati guda shi inda yake da san haka ba. To sai yanzu ya sani bayan wucewar sati. To ko da a yanzu daga saninsa ya ce ya yarda to auren ya tabbata. Ba a ce ai sai da aka samu jikin sati guda ba. Abinda ba za a yarda da shi ba shine ya sani amma bai gaggauta cewa ya yadda ba a samu kamar jinkirin nan na kwanaki to wannan daga baya in sai sannan yake ya yadda za a ce ba a yadda ba san da ya sani sannan ne yake da haƙƙin ya ce ya yadda shi yasa jinkirin sani ba jinkirin yadda ba ne yawa dan an samu jinkiri kafin ya sani to wannan ba ya hukunta ya yi jinkirta yadda ba eh wakilcin aure in wakilta ka in ce in ka ga wadda ta dace ka ga ka iya ɗauro min aure ɗaura aure kuma ku haɗu kai da waliyinta ko ya ce ya ba ya ba ya ba ka dan ka bani ka ce ka karba wannan shine ɗaura aure ka ga ai da bambanci ko eh eh, da bambanci ai ba kaɗan ba ma to wani irsu mace amarya من بدء الدعاء فيها jihadi ana hana ta daga ta sai da kayan da ake kaiwa na tarewa
بما يراقب المسلم da duk abin da ake ganin miji zai amfana da shi ko za a amfana da shi a zaman gida mace duk kayan da aka kai mata na tariya gidan miji ba ta da dama ta daga wani abu tafiya matukar abin nan yana da mahalli a rayuwar gidan miji amma abin da yake bai da mahalli a ko ba shi za a ci gaba da rayuwa a gidan kome na tafiya to wannan ba a hana ta tafiyar ba ya zanen misali in an kai ta da kamar injin nika ko abin da ake nika da shi a rayuwa za ta yi ba nika ai ba za ta yi ba nika ba wanda ta ce za ta ɗauka ta siyar a miji ya iya cewa bai yadda ba in ta siyar sai sun rinka kai nikan wani waje ai bai yadda da haka ba amma abin da yake bai shafi haka ba wannan ba a hana ba a hana ta tafiyar ba eh ko ya zama misali an kai ta da labule har hawa biyu ko hawa uku wanda an san labule ɗaya kawai ake bukata don sutura ko a sa to wannan dan ta sai da na da biyu ko na uku ba a ce a yi mata magana ba sai dai mutum mai da dama ya ce bai yadda ba sai dai in wannan wanda yake wajen mai saurin lalacewa ne ana ganin a kusa za a bukaci sauya shi domin da a sannan ya iya cewa bai yadda ta siyar ba ya iya cewa bai yadda ta siyar da wannan extra din ba
وأكل مال من جهازها خرج Mhm, فبلمت في مال mhm.
الدار حرج a a ci ita miji ya ci abin da yake ya fito daga kayan tarewar matarsa haramun ne gare shi kamar misali ya ba ta sadaki bayi mata sai zama bayi nan suna aiki wato ba alhamdulillah yanka ima'i kagalatin ima'i sai zama bayi nan suna aiki a cikin bayan nan ko baiwa ce ma ɗaya amma makitsiya ce tana kitso ana biyan to yanzu mijin nan da ya ba da bai wannan a matsayin sadaki ga matarsa ya ce zai karɓi kuɗin kitson nan na dan kitson nan da bai wannan take ba daidai ba tunda ba a riga ba da ita ga matarsa ba ai ba na san ba ta ba ce a yanzu ko kuma ya ba ta jaki a matsayin sadaki sai zama jakin nan ana ɗiban ƙasa ana a kai ana kaiwa waje ana biya to jin zai karɓi kuɗin kai ƙasar nan da ake da jakin nan ba daidai ba ne na matarsa tunda dai ya ba ta jakin a matsayin sadaki domin yana daga dukiyarta aha, wanda yake ya iya amfanar sa'ansa ya iya hawa jakin nan dan manfa amma bai amfani da manfa'ar ba a kudin da aka biya na kai kaya akan jakin wannan bai da dama amma ya iya amfani da hawa jakin Ehem, jakin da ya bayar sadaki ga matarsa idan tafiya ta kama shi ko kai kaya wani waje ya iya hawa jakin ya je ya dawo mata da jakin nan ko ya ɗora kayansa ya kai a kan jakin wani waje amma jakin nan zai nata ne amma abin da ba zai yi ba shine ya ɗauki kaya da jakin a kan za a biya shi ya a kuma ya karɓi kuɗin in aka ɗau kaya da jakin a kan za a biya aka karɓi kuɗin to kuɗin na ita matan ce ya ajiyar shafaka idan mutum ya ci da ɗan uwan ko ƙaribihi ne ma ya fi kyau ba ƙaribatin ba ƙaribihi idan mutum ya ci da ɗan uwansa saboda ɗan uwan ya shiga wani hali sai daga baya sai ɗan uwan kuma ya murmure abin duniya ya dawo to bai da dama ya ce ai shi din nan san da yake ci da ɗan uwan shi wani wanda ya ce bai da dama ya ce ai san da yake ci da ɗan uwan bashi fa yake bashi a dawo a biya shi Mhm. wayun zaurul galibu amma za a duba a ga manne ya fi yawa illa mi yu'lami idan ba a sani ba mumfikan shi dinan da yake ciyarwa yana ciyarwa ne don sada zumunci ko kuwa yana ciyarwa ne don a biya shi daga baya to sai a duba galibi a irin nan a baya ta yi shi kansa ya ciyar da wani amma ya dawo an biya shi wannan ma dan ya ce dan haka ya ciyar sai a yadda amma ya zama a wajen gaba ɗaya an rasa ma wanda ya irin wannan amma shi ne ayo yake da awar ai dan haka yi to ka ba za a yarda da maganar tasa ba inda ba abin da ya fi rinjaye a wannan wajen ba'adar yamini ya dawo bayan rantsuwa abu ne wanda ba zai yiwu ba idan shi wanda aka ciyar a yaran cewa ni ba mi da kai ba cewa ran ta min kake duk yadda kake nuna min kyauta kake bayar to wannan yanzu daga baya ce shi bai yadda ba biyan yayi ne a matsayin yana ba da rance ba za a yadda ba sadaka idan mutum ya ci sadakin da ya bayar ga matarsa Aha, ya rabauta da abin da yake muƙabala da ciyarwar da yake. Abin da yake muƙabala da ciyarwar da yake domin manufarsa da za a ɗauke shi bisa al'ada, za a ɗauka bisa al'ada. Idan matsalan ko mutum ne yake ya aurar da ƙanwarsa ko wata tasa ne. sai aka ba ta sadaki shi kuma sadakin nan shi aka ba ya rike mata ya ajiye mata sai ya zamo shi din nan ya ci a sadakin nan ya ci a sadakin nan kamar sadakin nan dubu ɗari aka ba amma yau aka ce to fito da dubu ɗarin nan za a yi mata siyayya dubu ɗari ba ta samu ba sai dubu hamsin a ina dubu hamsin na ci to idan ya zamo ci da ita ɗin da yake zai kai dubu hamsin ɗin nan sai a ce ba komai ba za a ce sai ya biya ta ba yauwa matsakacin da ita din da yake yi abin da ya ce da ita a wannan marar ya kai dubu hamsin sai a ce to ai shi kenan tunda dai abin da ya ci na daga sadakin nata shi ma ya ci da ita kama in ka zo bi za ka urfan yi umaru ala lazi mina sadaki ya hasu dan za a ɗauka cewa shi dinnan da ya ci gaba da ci da ita yana ci da ita ne daga abin da yake ya samu na daga sadaki ga al'ada sai dai al'ada ta yi hukunci da wani wannan amma idan al'ada ta yi hukunci da wani wannan to ba za a ba za a yadda da magana ta ba ko kuma ya zamo abinda ya ci ya haura abinda ya ciyar da ita ya hau- ya haura abinda ya ciyar da ita wannan ba za a yadda da haka ba ko kuma ya zamo shi a sannan da ya tashi ci da ita din sai ya zamo ya ya ringa ci da ita ta fuskar gata da dama haka take samu ba ganin ya karɓi dubu hamsin an dubu ɗari nan sai ya koma dafa kaji da sauransu ana kai mata tana ci to shi ba wannan za a ce ba za a yadda ba ko da abincin nan da ya ci da ita mai kajin nan ya kai a ce an kashe dubu hamsin a kai amma za a ce da can kajin kake ci da ita da kawai dan an baka ajiyar dubu ɗari na ta sadakinta shi ne kawai za ka buɗe ka san cewa anya ba wata cutar da ita kake nufin kai ba to ورجعت عليه خطيئته min maliha ita mace yan uwa tana komawa ga dan akan dan uwanta da abin da ya ci na daga dukiyarta على الذي bisa abin da aikin malamai ya gudana da shi
إن سكتت حياء idan ya zamo da farko sai shiru don kunya أو من الرحمة ko don tsoro to daga baya ta iya dawowa ta ce sai ya biya ta
كثيرا ما لم تؤتيه بلائنا wasu suka ce a inda ake cewa ba ta da damar ta koma matukar ba ita ce ta ɗauka ta bashi ba da a ce matsalar an ɗaura aurenta ga sadaki dubu hamsin an bayar ya kawo to wancan ga shi an ɗaura nake aure ga sadakin dubu hamsin ya bata in kuma da kanta ta zo to ai ga kuɗin nan dai ne ka ajiye to a wannan halin idan ya ci ba ta da damar ta ce za ta koma kansa ba ta da damar ta ce za ta koma kansa
وترجو الخير Mhm.
من قبولها minha aka kamar yan damar komawar uwa wato ita uwa tana da damar ta koma bisa ɗan uwanta to haka ma tana da damar ta koma bisa ɗanta ko ɗan ɗanta Ahan.
ولولا ko kuma su kansu ‘ya'yanta ko ‘ya'yan ɗanta suna da damar su koma akan wanda ya ci kudin uwarsu cewa ya ba su inda da aka ce ita uwa ita mace tana da damar ta koma ta bi haƙƙinta a hannun wani ɗan uwanta to ‘ya'yanta ma ko jikokinta suna da damar su bi wannan haƙƙin na ita uwa don uwarsu ko kakansu
ولو لماذا don hullada duk irin daɗewar da aka samu ko da an samu irin daɗewa ta duwaido duwaido shine wanda ake cewa ya rayu shekaru 450 to ko da da cin kuɗin nan an samu shekara 450 in dai akwai shaidu a kai jikoki jikoki jikoki ma za a iya tada maganar kuma dole a ba su inda sun sai da shaida a kai to نوادر النساء السوري to a masu a amfani nan ko da wazo da kayan sirri to ya yake zuwa na to a ai wannan ba daidai ba ne ai tunda ba ce masa yi ya bashi ba ba cewa ya sai masa ba ai kaga ya yi ba daidai ba cewa za a ce dole sai ya biya shi cewa illa iyaka ya iya kawo hur- ya iya kawo magana cewa ai shi din nan da yake sai masa yana sai masa ne a kudinsa amma dai sai ya kawo shaidun da ya shaida a kan cewa san da ya fara ya faɗa musu cewa ga wanda yana zuwa wata yana fa a kullum yana karɓa abinci na kaza a kuɗinsa nake bashi amma daga baya ya kawo su wanda da da farko bai shaida da su ba ba za a saurara ba za a ɗauka cewa ai yana bashi ne kyauta eh, a han ba a irin wannan- wannan ba daidai ba ne a duban shari'a.
aka maka na shi ɗan ban da ce a Mm.
yanzu al'amuran kamar na transfer ake Eh, wani lokacin ta yi transfer za a yi amma inda za Duka a san kuma ma samu sai tsere musamman wani wakacin akan ce ko ba sabis ko ba wani abu ko ya zama a to irin wannan tun da ya zama kamar wani uzur larura ne sai ya zama wa magaba a fiye tsaro inda wa ukiya amma ya so irin wannan hanyoyi na mu'amala na yanzu in aka ce ba za a yi su ba ba a san yadda za a koma ba yawwa ta yi yawan sace-sace yawan fashi ya karu wannan shi yasa waɗannan hanyoyin ya zama kamar yanzu dole a bi da kuma su dole in za a bi da za a rinka cikin su da irin wannan musamman mu a nan yawwa saboda wani lokacin sabis ɗin yakan zamo babu ah, ka ba da izinin a taransifa ɗin amma taransifa ɗin ba ta fita sai bayan wani lokaci ko kamar irin wannan ko Yeah.
ya kula zama ai ɗan baya a so yana cikin abin da yake mai wuya amma in da gayya misali aka yi aka tura ma ka ce sai ko gobe za ka a wannan shi ne ba ya zama Na haram riba.
yawwa ne ya zama riba ai ba ba cewa ai cewa kai ba kana turo ana turo ba kana turawa ba ma sai an gama tura ma sai ka ce za ka turo ba lalle ya zama an yi yadda ne da ba ta daya ba za ta fashe